الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء شاب يرجع وتنبير هجراتنا لدبول تاريخ دا أربعين دبيو wanda ya dace da 30 ga watan 12 miladiya tana da 2020 za mu shiga wannan darasi na fiƙihu a littafin akrabul masalik ya ce muna bayan zakka ko wa zakka ma'adinul aini faqat ana zakkan baramu na ainihin farin kuɗi ne faƙar kaɗai idan aka ce al'ainu a ƙa'ida yana ɗaukan abu biyu ne kawai gold da azurfa shi ko ma'adin shine arziki na ƙasa kaga arziki na ƙasa kamar abu ne da yawa akwai ainihin gold ɗin akwai azurfa akwai tama da ƙarafa akwai murjani akwai man fetur akwai waye akwai abubuwa da yawa a ƙasa ya kunsa na arziki to kowanne a cikin su idan an tauno ba wanda ake wa zakka sai gold azurfa su ne kaɗai ake wa zakka su kuma zakkansu ba sai an kai shekara ba ran da ka tauno abin da ya kai nisabi a ranar za ka bada zakka amma gol ko azurfa fakat kadai don ku lura akwai bambanci tsakanin ma'adin da rikas da nudira akwai abin da ake cewa nudira yana da bambanci da ainihin ma'adin akwai abin da ake cewa kuma rikas duk kusan abin da za a samun abu ɗaya ne amma kuma kowanne hukuncin shi daban. Idan madin ne madin shine gurin da yake da arziki na ƙasa mutum ya zo a bashi izini ya yi ɗawainiya ko gwamnatin wannan zamanin ta yi ɗawainiyar tauno wannan arzikin. To yanzu an tauno wannan arzikin an samu na mai gol ne ko azurfa in gol ne ya kai dinari ishirin to dole za a yi zakka. In azurfa ne ya kai dirami ɗari biyu to dole za a yi zakka amma banda gol banda azurfa sauran gaba ɗaya sunan su kadara idan ka samu ba zakka. yanzu misali mutum ne ya samu man fetur ganga dubu ɗari ba zakka ko zai shekara nawa hannun shi ba zakka sai ran da ya siyar kuɗi ne shekara sannan zai zakka kaga kenan ashe ainu ne kadai ake wa zakka shine wa zakka ma'adinul aini faqat wa hukumu huto miye hukuncin gurin da aka samu arziki a ƙasan gurin hukuncin wannan ma'adin din mutlakan saki ba ƙayyadewa ko na ainu din ne ko na sauran arziki ne lil imami na imamin wannan gurin ne misali ƙasan yana ƙarƙashin wani gwamnati to sai aka samu arziki a wannan gurin to wannan arzikin na gwamnatin da wannan ƙasan yake ƙarƙashin ta ne shi ne ma'anar lil imam shi ma imam din ba wai kawai a gidan zai je cefa ne ba a'a duk abin da aka ce lil imam aini bai imam yauwa wannan abun na imam ne imam a maslaha yana da damar ya sarrafa abin da yadda yake ganin maslaha ya gudana ko yi wa wasu izini su zo su ɗiba su ba da haraji ko kuma wasu zo su ɗiba a raba ko kuma a biya kuɗi daga gwamnati a cire kuɗin da aka samu na wannan abin a zuwa asusun gwamnati kawai dai na imami ne walau me walau bi ardin mu'ayyanin walau bi arfi mu'ayyanin ba arjin mu'ayyanin ba fa bil ibafa ne walau bi arfi mu'ayyani ko da a ƙasan wani mu'ayyani ne gidan wani ne aka samu ko a gonan wani ne aka samu ai shi saman daga kan ƙasar nan abin da ya saman ya kamar izini amma abin da yake ƙasa na gwamnati ne saboda haka ana ganin man fetur a gidan ka shikenan aiki ya same ka sai ka je a rubuta a baka wani fili a biya ka kuɗin ginin ka shikenan wannan guri na gwamnati ne yawa walau bi ardi muayyanin ku fahimci zancen dan ka ce bi ardin muayyanin maganar zai canza bi ardin ko a wata ƙasa ne muayyanin ƙasa muayyana to ba haka walau bi ardin muayyanin ko da gurin na wani muayyani ne ai gidan wani ne aka samu abin to kasancewa gidan ka aka samu baka da wani hakki a ciki saboda haka yanzu ba gari ba ana ta rikici wai a garin su aka samu man fetur an yi kaza ba su da bambanci da mu arzikin mu ne gaba ɗaya na ƙasa walau bi ardi muayyani illa ardar sulhi sai dai garin da aka yi sulhi da su kamar yanzu misali ai akwai ardul unwa akwai ardul sul ardul unwa shine inda musulmi suka je suka ci su da yaki aka kama su su din bayi ne sannan garin su din kuma an ci da yaki wannan ya kuma karkashin wannan gwamnatin amma garin da aka yi suli an je dama za a kiyaye ku zuwa ga Allah ku musulunta in kun ki sai a ce to ai suli ku biya jizya to duk wanda aka yi suli suka yadda za su rika biyan jizya a zauna lafiya to in an samu wannan abun falahum nasu ne a garin su aka samu dama suli aka yi arzikin su ne Bueno.
إلا إنه illa arba sulhi to kamar wani eh istisna inda ya mm.
a wani almusasna min din aila wannan kenan a shine arba sulhi kawai Kawai sai ya- dai eh ya yi na haka.
eh shine kawai sai a cikin kasashe kowane kasa ma arzikin da aka samu na imamin musulunci ne wanda wannan gurin yake karkashin ta to ardu sulhi ma karka yi tunanin a tunda sun yi sulhi kuma suna biyan jizya karka yi tunani ai suna karkashin wannan gwamnati ne su ma in an samu gwamnati za su kwace ci a nasu nasu ne arda sulhi falahu amma banda arda sulhi sauran ƙasa indiya akwai gwamnatin da take kula da wannan gurin na wannan gwamnatin ne ina jin aiko a yanzu ma haka ne ko aha shine yace wayu gammu baqiyatul irqi ana taro sauran jijiya wa in tarakal amalu ko da aikin yayi jinkiri misali in ana tauno wajen arzikin gol ko azurfa din idan an je an samo bakin zaren to kaga za a rika taunawa ne ana ɗiba ana taunawa ana ɗiba ana taunawa ana ɗiba yana tafiya jijiyar tana tafiya tana tafiya har za a je ainihin gol din ya kare to a wannan taunan an zo an samu bakin zaren an kama yana ɗiba yana ɗiba yana ɗiba yana ɗiba kaga duk ɗiban da zai in bai kai dinari ashirin ban na gwal ne in bai kai dirami ɗari biyu ban na azurfa ne har yanzu ba zakka to yanzu yana ɗiba yana ɗiba in ya gaji zai iya bari ya huta zai iya watanni ma zai iya mai sannan zai ci gaba ko to matukar in dai daga wannan jijiyar ne ana taro bakiya abin da ya saura ko da aikin ya yi jinkiri misali yana yi yana yi yana yi ya samu ainihin dinari goma sha takwas sai ya gaji ya bari bayan ya gaji ya bari bayan watanni sai ya ce kai bari in je in ci gaba da wannan aikin nawa yana zuwa da ya fara kwakula sai ya ɗebo dinari biyu yana haɗawa da wannan sha takwas na yi ya kai misali dole zai zaka tun da jijiya ɗaya ne wai ban mu baki ya fil irki kenan ko da ya kashe sauran eh ko ya kashe sauran dole zai zakka ai gashi ne yana cirewa ne ai ai kaman bashi ne ana bin ka kana bi bashi in kai ya kan aka gutsura mu abin da bai kai nisabi ba zakka amma yana lissafi daga lokacin da ka karbo ciko wannan nisabi sai kai zakka yace amma la irkun li akhar ba a hada wata jijiya da wata jijiya ko da a rami ɗaya ne a baramu ɗaya ne amma da aka je ga wannan jijiyar ta yi nan wannan jijiyar ma ta yi nan to kowanne sai ka fitar da nisabi sannan za ka yi zakka Wanda akramaka la masalan Hmm?
kusan jijiya ɗaya ne sai ya zama an samu ga gol da azurfa kusan a Za a gol haɗa.
abu ne daban azurfa abu ne daban za a haɗa su.
ba za a haɗa su ba watukan masu nudratul aini to kaga nan mun faɗi ainihin ma'adin ba to watukan masu nudratul aini idan aka samu nudira na al'ainu farin kuɗi gol ko azurfa abinda ake cewa nudira shi ba rikazi ba ne amma ya saba da ma'ajin saboda ma'ajin ana ɗauko gurɓataccen abin ne sai an je an ƙera an sassabe an yi aiki sannan zai zama khalis to shi ko nudira gashi taunuwan aka yi a yadda Allah ya dace shi ne amma ka ɗauko shi ba alaman da ke a jikin shi wanda yanzu kana tauno shi ga nan kunkurin gwal ne yanzu ma za a iya ƙerawa a yi amfani da shi to irin wannan nudiran tukan masu ana ba da ainihin kumusi ne za a kasa biyar ka ba da ɗaya sauran kuma ya zamo na wanda ainihin ya tabbata na shi kaga shi ba zakka za ka yi ba kaga in zakka ne arba'in za a kasa a karbi ɗaya amma in nudira ne za a kasa biyar ne a ɗauki ɗaya ya zama hukuncin ganima annama ganin tumin shayin fa anna lillahi khumsuhu kan rikazi kamar rikazi shi ma rikazi shi ko rikazi kaga can yace nudratul aini nudura in ba na ain bane babu takamis a ciki babu zakka kamar yadda muka faɗa a baya yu zakka ma'adinul aini faqat to shi ma nudura din ma'adin ne sai dai kawai bambancin su shi wancan an sha wahala wannan ba wahala to wannan wanda ba wahala in dai na gwal ne ko na azurfa ba za ka karbi ba zakka iya zakka za ka karba ba kumusi za ka karba biyar za ka kasa ka ba da daya amma banda ainihin ainu sauran abubuwa kamar yanzu ka samu tama da karafa ne irin ko wata gulla ko wani karfe ko wani karfe ko wani dutse mai tsada ka samu amma kuma samun shi da kai din baya bukatar wani aiki khalis ka same shi ba zakka yawa sai na ainihin gol ko na azurfa har shi nudura din amma shi kuma kan rikazi ya ce kamar rikazi shi ma rikazi kumusi za a bayar biyar za a kasa a karbi daya amma shi rikazi mutlakan sake ba ƙayyadewa ko da ainihin ko da ba na gol ko na azurfa ba ne shi rikazi kenan kaga bambancin rikazi da madi shi madi go- sai na gol ko na azurfa amma shi rikazi mutlakan ko me ka samu aka ce wannan abin binne ne na zamanin jahiliya to kawai hukuncin shi hukuncin ganima dole za a kasa biyar a karbi daya yace walau karu kamin koda kaman tamani tama shine kaman irin wayannan karafunan da ake samu a kasa to ko irin wannan ne inda an tabbatar da rikazi ne za a kasa biyar ne a karbi daya an waje da hu abdun kuma ko bawa ne ya samu kaga bawa ai ba zakka kan shi ko to amma ko bawa ne ya samu rikazi dole za ka sa biyar a karbi daya saboda shi ainihin kumusi yana ta'allake da ainihin abin ne ba da wuyan wanda ya samu abin ba au kafirin ya ce kai ko kafiri ne ya tauno rikazi kafirin amana da ake zaune da shi an ba shi gona garin taune taune kawai sai ya tauno wani abu ana buɗa wai wannan ai zamanin jahiliya ne suka binne to shikenan sai a kasa biyar a barmar sauran a karbi daya ya ce to wajen rikazi da nudura ɗin illa li kabiri na faƙaci sai dai idan mutum ya yi ɗawainiya mai girma kafin ya cire wannan nuduran ko kafin ya cire wannan rikazin ya yi ɗawainiya ma'ana ya biya kuɗi mai yawa kafin a cire mar ɗaya kenan au amalin ko kuma ya yi babban aiki ma'ana ya sha wahala da shi da yaran gidan yiwa hankali gaba ɗaya ko nan tam ma ba su je ma makaranta ba saboda fitar da wannan abin kaga an sha wahala to yanzu a nan fa zakatu sai a ce ya bada zakka tun da ka lura nudura dama ai zamu ce ya bada kumusi ne saboda bai sha wahala ba wajen fitarwa kuma bai sha wahala wajen tasgiya ba to yanzu ya sha wahala kan ya fitar amma yana fitarwa gashi nudura ne ba ma'adin bane to tun da ya sha wahala zamu ce fa zakatu sai ya bada zakka haka wajen rikazi in ya sha wahala zai bada zakka to an ce rikazi menene rikazi shine yake wa huwa difnun jahiliyun shine binne na jahiliya idan muka ce jahiliya ba ba wai ana nufin kafin zuwan musulunci bane a'a jahiliya wanda su ba mus- wanda ya binne ba musulmi bane ba kuma kafiri ne da aka yi sulhi da shi ba kafirai ne wanda ba a yi sulhi da su ba suna cikin kafircin su suka binne ko da wannan zamanin ne ana nan ana nan musulmi ko sun zo sun ci su da yaƙi ne ko ya ne sai ana taune taune aka samu wannan wanda ya binne din ba kafirin sulhi bane ba kuma musulmi bane to kawai ya zama rikazi jikin jahili kenan wa kuriya habru qabrihi amma an karanta tauna kabarin kafiri saboda neman arziki ka san su kafirai akwai wa'anda in za su binne gawa ake binne shi da ainihin arziki in mace ce za a mata ado da gwalagwalai da waya waya a je a raka gawan a je a binne to makaruni ne musulmi ya rika bin irin wannan yana tauno shi har kasa kenan tauna kabari ya samu arziki wannan ai kaskanci ne kabarin ma na kafiri saboda haka makarushi ne na'am um, waɗalabu fi da kuma neman arzikin cikin kabarin ko da kaburburan sun fada aka ce ayin kabi dare kan tafi nan ainihin katolika ko me ake ce akwai wani dan guri yanzu sun ma daina binne wuta amma in ka je in kai sa kana taunawa ka samu to makaruhi ne musulmi ne sa kan shi irin wannan abubuwan amma fa in ya samu wakun misa dole za ka bi hukunci kwarai har gani mace kwarai kuwa yana ɗebowa ni fa abin ma makaruni ne zai wuce na ruwan mu bari an samu ba ana samu ya zama dukiya dole ka kawo musu wani waya duba kuri ba zai Eh?
ai kuri ba su da zai Ya mu fana. To yanzu a wannan zamanin ba shi harkan kuɗi harka ce mutum kuriya. Zai ce ba da yi dai ko ba su da Me zulubi ma ke yi balle wanda kawai yi ne.
kaza iya raho da dina To ka gani? Ya ce to yanzu idan mutum ya samu kana nan ba na?
ah ba Eh, ai hantsi ne.
Ya saba.
Ya san abin da ya ce. A gane? Wa baƙi to sauran fa. Ka zo ka tauno rikazi ko ka tauno ma'adi a abin nan ka tauno nudura. To yanzu da ka zo ka tauno wannan rikazin. Ai kaga an samu wani wani dukiya ne a cikin ƙasa ko? An bincika kuma an gani zamanin jahiliya ne an ce za ka sa biyar a ba da ɗaya ga ainihin gwamnati ko? To yanzu sauran fa wa baƙi sauran limalikil arbi na wanda ya mallaki ƙasan ne. kai mutumin nan gonansa ne ya kira ka ka zo kai barema a cikin bareman da ake yi sai a ce sai an tauna bohol masu taunan bohol kun zo kuna cikin tauno aka samu wannan arzikin to yanzu wannan fa arzikin gaba ɗaya na mai gas- na mai ƙasar ne ba ku sha to ai mu muka tauno da mu to sai mu ce na ruwan mu ai asali abin a cikin ƙasar shi yake iya kuɗin ku na taunan ku zai biya ku amma wannan abin da aka samu limalikin ardi na mamallakin ƙasar ne na'am wa illa idan ko gurin ba na kowa bane fali wajibihi ne wanda ya samu ne jejin Allah ne wanda ma ba a sare rukukin jejin ba shi da an taba zama a gurin ko sun taba yin gona wani ya yi wannan binnan sai ka je garin taune taunen ka ka samu yanzu ka bada kumusi sauran naka ne kai da ka samu to wannan jibnu jahili kenan ba to wa jibnu muslimin dafnu musulmin binnen musulmi idan musulmi ya binne abu aka je aka tauno aka gane tabbas wannan dukiyar na musulmi ne auzin miyin ko na bazi- na bazin made kafirin amana wannan binnan na kafirin amana ne saboda an taɓa zamanin da aka kulla amana da su ake zaune lafiya da su wannan irin kayan su ne to yanzu wannan ya zama dukudattun tsuntuwa aiki ya same ka ka je kai ta cigiya kai ta cigiya a shekara sannan a ce ka ajiye ko ka ci ko ka yi mai amma me shi yazo sai ka biya shi wannan shine hukuncin binne na musulmi ko binne na bazimmali wa ma lafazahu al-bahru abinda kogi ya tofo da shi bakin ruwa ka ambarin kaman ambar ko kaman zaitun ko kaman ainihin abirjani ko abubuwa ne da yawa a cikin kogi na arziki yayi kogi da yawa ambaliya kawai sai turo arziki ko wani babban kifi ko wani abu to wannan abun faliwa jigihi na wanda ya samu ne bila takamisin ba tare da kumusi ba kogi ne ya turo shi bakin ruwa eh to shikenan wanda ya samu ya dauka na shi babu zancen a ce masu ya biya kumusi ai ba ganima bane eh ko me ai Allah ne ya turo maka shi saboda haka wannan wani arziki ne na Allah ya turo shi waje ba ma'adin bane ba rikazi bane saboda haka bila takamisin kawai na wanda ya samu ne sai dai zai ce maka ya ba da sadaka fa in taqaddama alaihi milkun kuma fa ko idan milkin wannan abin ya gabata ana samu da me ka samu da aka duba cewa wannan abin na wani ne ya fada cikin kogin kaga mulkin wani ya gabata kan wannan abin to idan haka ne sai mu duba mu gani wanda ya mallaki abin asali din na waye fa in kana harbiyan idan da aka duba sai a ga ai na kafirai ne kuma wayannan kafiran ba kafiran sulli bane kafirai ne harbiyai wanda akwai yaƙi tsakanin su da musulmi to fa kazalika kaman wancan ne kawai arziki ne Allah ya koro ma bila ta famisi mun gane wannan wa jahiliyan idan ku aka ce ai wannan na kafiran zamanin jahiliya ne walau bi shakkin ko da ana shakkun na jahiliya ne ko ba na jahiliya bane to fa rikazun ya zamo rikazi dole zaka bada kumusi kaman an ciwo ganima wa illa idan ku ba na kafiri harbi bane ba kuma na jahili bane nawa kenan na zimmi ne ko na musulmi ne kullu kudatul ya zamo tsuntuwa sai kai cigiya ka bayar kamar wani irin karfe ne ta eh tama eh ma haka ne jana bana tama kawai karafuna irin karafunan da ake ba kina ta ne akwai ba ba